الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم mun ƙare hukuncin aure da saki da sauran abubuwan da adda alaƙa da su ko? ta Allah ya sa ana daddakawa yau za mu tashi sabon babi babun fil buyu'i wa ma shakalal buyu babi game da hukunci-hukuncin cinikayya albuyu'i jam'i ne na bai'u ciniki an yi ma ciniki jam'i saboda nau'antuwa ta ciniki nau'i nau'i ne ana ciniki da kuɗi ana ciniki da kayayyaki ana ciniki akwai dai nau'in cinikayya zai yawa to akan hakan ga ake yi mishi jam'i sai a ce buyo babi game da hukunci-hukuncin cinikayya wa ma shakalal buyu a da abin da ya yi kama da cinikayya shakala daga shakal mai ma'anar sifa abin da ya yi kama da cinikayya abin da ya kama da cinikayya kama ijara kama shirka tarayya joint stock company da abin da ya kama da haka su ne abubuwan da na ya kama da cinikayya to su za a tattauna cikin wannan babin sai ya buɗa da ayar ƙura'ani ya ce wa a halallahu bai'a wa harrama riba a ga wannan ayar ƙura'ani ce wa a halallahu bai'a Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta cinikayya cinikayya saye da sayarwa a samu riba halal ne makasudin saye da sayarwa kuma domin a samu riba shi riba gaskiya ce Allah ya halatta cinikayya wa harrama riba amma kuma ya haramta riba shi ma riba wani nau'i ne na ciniki wanda adda riba amma kuma ta mugunya hanya Allah bai yarda da shi ba riba asalin kalmar riba suna da ma'ana a ziyada ƙari ƙari ga mu'amala riba ta kasu kashi biyu akwai riban nasi'a akwai riban fadali riban nasi'a riba ta jinkiri nasi'a jinkiri a ta'ahur kamar inna man nasi'u ziyadatun fil kufri jinkirin da kuke yi na watanni wani wata ya zo a ce an jinkirta shi sai gaba to wannan jinkirin da kuke na watanni ƙari ne ga kafircin da kuke bisa gare shi kaga nasi'a danga a ta'akhuru riba ta jinkiri sannan akwai ribal fadli riba ta ƙari ko ko ribar ziyada riba ta jinkiri ana yanta ne ga mu'amala ta bashi wani ya amshi bashi ga wani an sa ajali ajalin ya cika bai da kuɗi yana son a ƙara mishi lokaci to in kana so in ƙara ma lokaci sai in ka yadda a ƙara dubu goma to wannan dubu goma da an ka ƙara saboda lokacin da za ka ƙara mai riba ce ko kuma ka an shi bashi gare shi kana son da Allah ya baka bashi zuwa ƙarshen Disamba nawa haka so wacce dubu hamsin to nawa za ka ƙarawa kaga misa za ka ƙara mai saboda kuɗin da za ka bashi kai mai jinkiri har ƙarshen Disamba to wannan ita ce riban nasi'a ita ce ta asali sannan daga baya ribal fadila ta shigo ribar ziyada riba ta ƙari shi kuma riba ta ƙari kaga riban nasi'a ga basussuka ake yi ita kuma riba ta ƙari ga cinikayya ake yi sai da abubuwa biyu waɗanda yake jinsi guda ne da tafaduli kamar zinariya kaga zinariya ai ba nau'i guda bace akwai farar zinariya akwai jar zinariya jar zinariya ta hi kima bisa ga fara to kana da fara shi yana da ja abinda za a yi in kana son ja din tunda shi ko bai yadda ya baka laba goma ta jar zinariya ce ka bashi laba goma ta farar zinariya ka bai yadda ka kware annan shari'a bata yadda kuma ya baka laba takwas ta jar zinariyar da ayar da kima ka ba shi laba goma ta farar tunda duk zinariya ne bai halatta a yi tafaduli to ya za a yi don haka in kana son jas zinariya kana da fara sai ka kai farar ka kasuwa ka sai suwa sai ka zo ka sai jas zinariya gare kaga an ƙetare riba amma yanzu a ce tun da kowa ya san jas zinariya ta hi kima ko kasuwa ta hi kima bisa ga fara to shi yana da ja sai ya baka laba takwas kai ko ka bashi laba goma na fara to kaga biyon nan da ka kara mishi ya zan riba ribal fadila kenan riba ta kari haka da bino kaga da bino ai ba nau'i guda bane ko cikin garin Madina ɗaya an ce akwai nau'in da bino wajen nau'i 120 cikin garin Madina ɗaya banda na Yemen banda na sauran garuruwa nau'ukan da biyun da a cikin garin Madina ɗaya sun kai nau'i 120 so kaga wani yahe wani wani manyan ɗiya gare wani lubiya ne wani busasshe ne wani gashi nan dai kala kala to kana da dabino mai manyan ɗiya yana da dabino mai ƙananan ɗiya yana son dabino ka mai manyan ɗiya sai ya baka mudu goma na dabino mai ƙananan ɗiya ka bashi mudu goma na dabino kaga ya ƙware ka to in ya ka bashi laba mudu goma na dabino mai manyan ɗiya ya baka mudu goma sha biyu na dabino mai ƙananan ɗaya riba ta shiga biyun nan shi an riba alfadali shari'a ba ta yadda da shi ba don haka ya za a yi sai ya kai dabino ne mai ƙananan ɗaya kasuwa ya sai suwa sai ya zo ya sai dabino kamar manyan ɗaya kaga an hunta ma dallata wannan shine riba ƙari to inda an ka samu barafasa annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisai ingantattu ya ayyana abubuwa shidda ya ce gare su kawai riba ke shiga to amma malamai sai sun ka buɗe abin sun ka ce waɗannan abubuwan guda shidda da annabi ya faɗi su a akwai zamani ne ko ko garensu to ba su ɗaya ba duk wani abu da ake iya ƙiyasi a kansu ya halatta a yi ƙiyasi ne shi ma sai a sari ba gare shi to akan haka sai malamai sun kasu kashi biyu sun ka ce a'a abin da adda nassi na aka tsayawa gare don haka abubuwan nan shidda su ɗaya adda ba waɗanda kuma sun ka abin ga yalwata sun ka ce a ba su ɗaya ba komi duk abin da ake iya kiyasi akan shiddan na ana kiyasi nai sai ya shigo gare ba to shi ya asalin saɓani to ya ce wa a halallahu bai'a Allah ya halatta cinikayya wa haramar riba amma ya haramta riba don haka cin riba haramun ne me riba ƙari ga mu'amala yau sun ka ce yanzu kamar mu'amalar da ake yi banki interest ɗin da banki ke bayarwa ka kai kuɗi a jiya ka buɗa savings account ka kai kuɗi ba suna ƙara ma ba akwai percentage ɗin da za a ƙara ma within certain period of time in ka ce to wannan kuɗi da an ƙara maka riba ce kaga ribal fadli kenan an ƙara ma ka aji dubu ashirin ko da ka zo ka isgama dubu ashirin da uku an baka interest na dubu uku wannan dubu uku sun kace riba ce don hakan ga banko na kenan ga masu wannan ra'ayi suna ma'amala ce da riba ɗaya kenan ba haka sun kace ba to duk wanda ta tabbata yana mu'amala da riba mu'amala komi matsayinka na musulmi ba halatta kai da shi wanda ta shafi dukiya baya halatta ya baka sadaka bai halatta ka karbi kyauta tai bai halatta ku yi mu'amala ta dukiya da shi in kasan dukiya ta ta riba ce to tun da haka ne tun da bankuna suna mu'amala da riba to don mi kuma su waɗanda adda ra'ayin nan kaza suna buɗe akawun gare su kai kuɗin su can a haɗa da na riba in ka zo a ɗauko na riba a baka bayan ka san riba ce ya ce to akwai bankunan da ba su riba kamar wane banki najeriya bai sa riba eh ja'iz kun tabbatar da bai sa riba to eh bai sa riba ko bai sa riba bai sawa bai sa riba haka sun kace bai sa ja'iz bai mu'amala da riba to ni tambaya ta a zo a bincika mana kuɗin da an ka tara an kai ja'iz ina an ka samu su na an ka samu su ai waɗancan bankuna ai kuɗin riba ne domin shi waɗanda adda jaiz bank ai tsahin ma'aikatan bankuna ne waɗancan bankuna masu riba to an taɓa gyara ɓanna da ɓanna tuwahin ka sun yi datti ka cika bokiti da boli ka ce wanke su za ka yi daga inda an ka tumuna an ka faɗi town na haka mutahi to da mutane sun sauƙa ma kansu an bai fatawa malla abokar gumi da wasu malamai da ya fi sauƙi masu cewa waɗannan kuɗi interest ɗin banki riba ce ba san yadda banki ke mu'amala ba su dai waɗanga bankuna mun sani ba an aza su akan ƙa'idoji na musulunci ba ko ɗaya kenan da sun ka aza abinsu yanzu ‘yan kakkai kuɗi banki mai kakkai ajiya to mai ƙa'ida ajiya ga musulunci a kai ɗaya a aje masu ran da ka tambayi abin ka ɗauko abin ka a baka ga ƙa'ida ‘yan kakkai kuɗi in kakkai mu wani ajiya ko in dai ba sharaɗi kun kai da shi ka yadda mai ya yi amfani da su ba to baya halatta ko canji ya ga wani na biɗa ya buɗe kuɗin nan ya canza mai ya sama kana da yan ɗari biyar biyar ka ɗauko biyu ka bashi ya baka naira dubu ka sa baya halatta ka kai mai abi ne ka ajiye ran da ya tambayo ka ɗauko haka nan banku na ka yi yanzu in ka kai miliyan guda in ka daɗe nan bakin kanta kafin ka ɗaga ka gan kashi ya ba wani su ashe ajiya ce mu'amala ce ake yi to sana'ar da sun kai ɗaya abin da sun ka samu kai ga naka sai ce wai rubata don ɗaya rashin wayewa sun ma zalunce ka ai kamata ya su ƙara ma ba iya ka abin da ya kamata su ba kenan a gani in ga ƙa'ida ce ta musulunci yarjejeniya za a yi kuɗin da haka ya za a raba in an ka samu riba ga yadda to amma tun da su ba akan musulunci ba a wannan yarjejeniya wallah aukar gumi ya ce waɗannan kuɗi na fa'idar banki ake kiransu ba riba ba ce fa'ida ce ta banki kuɗin da kakkai an yi sana'a da su ga abin da an ka samu kai ma gana ka ya ce Allah saka da alheri kan mu tafi na dai mafi yawan malaman mu sun tafi akan riba ce to ni magana ta guda ce in dai sun tabbatar da riba ce to buɗe akawun can su yi mu'amala baya halatta don haka su yi jiniya su cire in ba haka ba ko sun yi tarayya ga cin riba to Allah ya shirya da mu yace wa kana ribal jahiliya riba ta zamanin jahiliya ta kasance ai wa kana riba zamanin jahiliya riba zamanin jahiliya ta kasance fi diyun ga basu sukka jam'in dainun bashi addiyun za ta dayantun bidainin ila ajalin musamman fakatu buhu riba ta zamanin jahiliya ta kasance ana yin ta ne ga basu sukka bashi in ma an ya ƙadiyahu ko dai mutum ya biya shi bashin da ya karɓa wa in ma an yi rubiyar lahufi ko ko ya mai ƙari ciki na ka amshi bashi to ko dai ka biya ko ko in kana son a yi extended ɗin lokaci to a ƙara ma wani abu mun aje ƙarshen disamba za ka biya yanzu kana nema a yi extended har zuwa ƙarshen january a ƙara ma wata guda in tuto sai in ka yadda da ƙarin dubu goma ka yadda shi kenan to ita an ribar da ake yi kenan su zamanin jahiliya ba san ribar fadila ba ribar nasi'a kawai sun kasani ta jinkiri ko to waminar riba yana daga riba fi gairin nasi'a wadda ba ta jinkiri ba bai ulfiddati bilfiddati sai da azurfa da azurfa ya uwarta yadan biyadin hannu da hannu mai sayarwa yana bayarwa mai sayi yana karɓa shi ne ya dambe yadin hannu da hannu mutafadilan amma da fifiko to na an ka samu ribal fadali ko ko ribal ziyada yaya ake wannan ciniki kana da azurfa ja yana da azurfa fara za ka sai don mai azurfa ka ya sai to sai ka bashi laba goma to abin da ƙa'ida biyu an ka aje ga sayar da abu jinsi guda ƙa'ida biyu annabiyarsa sallallahu alaihi wasallam ƙa'ida ta farko a yadan biyadin kada ya zanni na zo da azurfa ta kai taka na gida in baka ka ta gida ka ɗauko min taka an samu jinkiri wannan jinkiri riba ne haramun ne baya halatta ka taho da taka in taho da tau ina baka kana bani yadan biyadin kenan ba tare da an samu jinkiri ba na farko sannan bayan an yi dambiyadin sannan kuma a yi mithlan bi mithlin tamka da tamka na baka laba goma na azurfa ta kai ma ka bani laba goma ta azurfarka kaga mithlan bi mithlin tamka da ta amma in ni baka laba goma ta azurfa ka bani laba takwas kuma duk azurfa ce duk azurfa ake kiran duk jinsi guda ne to wannan riba ta shigo ribal fadali muna tare shi ne cewa minar riba yana daga riba fi gairin nasi'a wadda ba ciki ba ta jinkiri ba baya ulfiddatu bilfidda sai yadda azurfa da azurfa yadan biyadin hannu da hannu mutafadila amma da hihiko ka bani laba goma in baka laba takwas kaga an samu fifikon laba biyu ko to wannan laba biyu da an ka kara riba ce ribal fadli kenan wa kadhalika hakan ga azhabu zahabi zinariya da zinariya ita ma ya an ka sai shi ko da an yi yadan biyadin in dai an yi tafaduli to riba ta shigo wala yajuzu fiddatun bi fiddatin baya halatta sai da azurfa da azurfa ya uwarta ba duk jinsi guda bane duk azurfa ne wala zahabun bi zahabin haka bai halatta sai da zinariya da zinariya ya uwarta kaga duk da zinariya duk jinsi guda ne ko da ko kallolin su ya yasa illa mithlan bi mithlin sai tamka da tamka yadan bi yadan hannu da hannu kada a samu jinkiri kada a samu tafaduli to in an ka samu jinkiri an samu riban nasi'a in an ka samu tafaduli an samu ribal fadali wannan shine nau'ukan riba guda biyu muna tare wal fiddatu bil zahabi amma in za a sayar da azurfa da zinariya da azurfa da zinariya jinsi guda ne ba jinsi guda bane ma dallato in za a sayar da abubuwa waɗanda yake mabambanta ga jinsin su ba ɗaya bane to sayar da azurfa da zinariya riban riba ne illa ya dambiye da sai in an yi hannu da hannu kaga yace illa ya dambiye da bai ce mislin bi mislin ba duk da yake sun saba to abin da ka'ida a yi dambiye da hannu da hannu amma nan tun da jinsin su ya saba ba jinsi guda babu lafi a yi tafaduli dama da zinar da azurfa ba jinsi guda ba ne daga zakka daga daga cinikayya da komi ba jinsi guda ba ne ko to kaga tun da ba jinsi guda ba ne to ashe kenan ya halitta a yi tafaduli yanzu kenan shari'i guda gare su a yi yadan biyadin wata amu min alhububi nau'ukan abinci daga abubuwa masu ƙwaya abubuwa masu ƙwaya irin gero dawa shinkafa masara maiwa acca wa ma'ila zalika su ne abubuwa masu ƙwaya walƙitiniya da abubuwa masu kwasfa masu kwasfa irin gyada irin wake irin ƙwaras-ƙwaras waɗannan duk ba kwalfa gare su ba ma da irin waken turawa waken suya da masu kama da su wa shibiya da masu kama da su mimma yuddakhar daga abin da ake iya ajiyewa bai lalace ba ana iya storin ɗinsa har wani lokaci min kutin daga nau'in abinci abin da yake abinci na au idamin koko kayan miya ake yi da shi to la yajuzul jinsu minhu baya halatta sai da jinsi ne bi jinsi da jinsinsa illa mithlan bi mithlin sai tamka da tamka yadan bi yadan hannu da hannu duk nau'in abinci masu kwaya ana karatu kana abin ga dibi littafin ka to ga littafin ma ka ka tsura mai ido duk abin da yake nau'i guda ne na abinci ko ko kayan abin da ake yin kayan miya da shi to baya halatta ya an ka ce idam ko kayan miya duk dai abin da ake gyara abinci da shi yan abinci ne da mi ake gyara shi miya yan hurata da mi ake gyara ta no no sauran su duk sun shigo cikin idam duk abin da ake gyara abinci ko abin sha da shi shine idam to duk abin da yake nau'i ne na abinci masu kwaya ko masu kwalfa daga abin da ana iya ajiye shi abinci ne ko kayan da ake gyara abinci da shi ne to baya halatta sai da jinsi ne da jinsinsa illa mithlan bi sai tamka da tamka yadda biye da hannu da hannu muna tare kenan baya halatta a yi jinkiri wurin sai da shi baya halatta a yi tafaduli wurin sai da shi in an ka samu ɗaya da cikin su da bata shigo wala juzu fi ta'khirun jinkiri baya halatta gare shi kawo ina son gero gare ka kai ko zaka bani gero ta amma ni na gero gashi na taho da jakkan mudu goma kai ko naka yana gida in baka ka tai gida ka a a tai ka dauko naka in dauko na ina baka naka kana bani nawa shi ayyadan biyadin wallahi yajuzu da'amun bi da'amin bai halatta sai da abinci da abinci ila ajalin zuwa ga ajali dole sai dai a yi shi yadan biyadin kana min jinsi abincin ya kasance daga jinsin sa ne jinsi guda ne aw min khilafi ko ko sabanin jinsin sa ne in dai nau'in abinci ne to baya halatta ayi ayi jinkiri gare shi dole sai ya zan yadan biyadin kana min ma yuddakharu abincin ya kasance daga abin da ake iya ajiyewa bai lalace ba aula yuddakharu ko ba a yi ajiye shi irin su tumaturi da sauransu kaga su ba a ajiye su in bancin yanzu da aka kwalde su a shanya su bushe ko wala ba su bil fawake ba laihi game da kayan marmari kamar me kamar su abarba irin su ayaba kankana lemu su ne fawake kayan marmari wal bukul da ganyayyaki ganye da an ka ce bukul sai a ce mabunkura ƙasa masu abubuwa cikin ƙasa irin rogo da dankali da doya da sauran ba su ne bukul ganye min bakaliha ganye nau'ukan ganye wanda ake ci wani irin ganye ake ci irin su alayyaho irin salad kabeji tafasa ta makka yaɗiya rama wa ma'ila zalika su ne bukul ganye ba mabin ƙura ƙasa ba wala ba su babu lahibil fawaki da sai game da kayan marmari wal bukul da ganyayyaki wa ma la yuddakhar da duk abin da ba a yi ajiyewa mutafadilan babu lahi a sai sai da tafaduli shi ba sai an yi mithlan bi mithlan babu lahi a yi tafaduli cikinsa wa in kana min jinsin wahidin ko da ko ya kasance daga jinsi guda ko da jinsi guda ne in dai ba a yi ajiye shi babu lahi a yi tafaduli yadan biyadan amma da sharaɗi ya za hannu da hannu kada a yi jinkiri wala ya juzu tafaduli tafaluli mun da fahimci tafaluli yanzu ko tafaduli ƙari ba ya halatta fil jinsil wahi daga jinsi guda fi ma yudda ga duk abin da ake iya ajiyewa min alfawakihi na kayan marmari aliya bisa busassu can ba an ce babu laifi a yi tafaduli ga fawakihi ba to amma in kayan marmara ana iya ajiye su to baya halatta a yi tafaduli wasa'iril idami da sauran kayan kayan da ake gyaran abinci da shi wata ami da abinci washarabi da abin sha duka baya halatta a yi tafaduli gare su abin sha kaga kamar madara illal ma'a wahdahu sai dai ruwa shi kadai shi dai halatta a yi tafaduli wa martalafat ajnasuhu duk abin da jinsin sa ya saba min zalika na waɗancan abubuwan da anka ambata abinci da abin sha eh wa min sa'idul hububi kuma daga sauran abubuwa masu ƙwaya wathimari da ƴaƴan itace wata'ami da abinci fala ba'asa in dai jinsi ya saba ba jinsi guda bane to fala ba'asa babu laihi bit tafadul fihi da yin tafaluli cikin sa babu laifi da yin ƙari cikin sa yadan biyadan amma sharaɗi ya za hannu da hannu wala ya juzu tafaduli tafaluli baya halatta fil jinsil wahid minhu ga jinsi guda nashi illa fil khudar sai ga sai ga abubuwa da akwara jam'in kore kamar dami dami a kore kamar mangoro kamar gwaba eh yalo abincin yan wuta wani mallam ya ce ya loza komi na la yasmin wa la yaguni min ju'il ya ga to yana yake yace baya halatta yin tafaduli fil jinsil wahid minhu ga jinsi guda nashi illa fil khudar sai ga abubuwan da akwara kore wal fawakih da kuma kayan marmari to shi ɗaya yake halatta a yi tafaduli gare shi wal qamhu full stop walƙamhu alkama wa sha'ir da sha'ir wa sultu da sulti sulti nau'i ne na sha'ir ka jinsin wahidin waɗannan duka hukuncin su kamar jinsi guda ne fi ma ya hillu minhu ga abin da ke halatta da gare su waya harum da abin da ke haramta da alkama da sha'ir da sulti wannan duk kamar jinsi guda ne don sun yi kama da juna waya harumu zabibu kulluhu azzabib zabibi me zabibi busasshen sha'ir in sha'ir ya buhe sai ya zan zabibi zabibi hayar ke kulluhu kenan zabibin ma kala-kala ne akwai ja akwai baki akwai mai daraja akwai wanda daraja ta bata kai ta wancan ba to wai harmu zabibu kulluhu na yake na haɗe fi ma ya hillu min huwa ya harumu full stop full stop waɗancan abubuwa alƙamuhu alkama washa'ir da sha'ir wasultu da sulti ka jinsin wahidin hukuncin su kamar jinsi ɗaya ne fi ma ya hillu minu ga duk abin da ke halatta daga gare shi waya harumu da kuma abin da ke haramta full stop wa zabibu zabib kulluhu dukkansa sinfin dangi guda ne ashe ya nuna ba kala guda ba ne akwai jan zabib akwai bakin zabib akwai mai daraja akwai wanda an kaya da to amma dai tunda duk suna ne zabib duk dangi guda ne wattamru kulluhu da bino dukkansa sinfin dangi guda ne shi ma da bino akwai lubiya akwai mai tauri akwai mai ƙananan ɗaya mai manyan ɗaya akwai wane ne akwai wane ne to duk da tunda duk da suna ne da bino dai to dangi guda ne walƙiɗiniya amma abubuwa masu kwalafa asnafun dangi-dangi ne fil buyu ga harkar ga cinikayya abubuwa masu kwal kamar gyada da wake duk ba kulha gare su ba dangi guda ne a ba dangi gyada daban wake daban hmm? yace wal qitniya abubuwa masu kwalafa asnafun dangi daban-daban ne fil buyu ga cinikayya waqtu lafiya qawlu maliki amma zancen imamu malik ya saba game da su ko zance imam malik ya saba kenan ba a yi ijma'i ba wasu malamai mafi yawa suna da ra'ayin cewa abubuwa masu kwalfa dangi daban-daban ne amma akwai wata ruwaya da da ibn al-qasim ya karbo daga imam malik wanda imam malik ke cewa abubuwa masu kwalfa duka dangi guda ne eh shi ya amma anna waqta law fiha qawlu malikin zance imam malik ya saba game da su an samu inda ya ce dangi daban-daban ne an samu inda ya ce dangi guda ne wallam yaktalif qawlu amma zance ne shi imam malik rahimahullahu ta'ala bai saba ba fi zakati ga sha'anin zakka annaha sunfun wahidun cewa abubuwa masu kwalha dangi guda ne shi magana ta ta zo guda cewa duk abubuwa masu kwalha dangi guda ne ga zakka ana haɗe su a yadda mu zakka amma ga cinikayya na an ka samu ia'a waluhum zawatil arba'in namomi luhum jam'in lahamun namomin dabbobi masu kafa hudu min al'an'ami da cikin dabbobin gida raƙumma shanu tumaki da awaki ba su ne masu kafa hudu ba to namomin dabbobi masu kafa hudu min al'an'ami da cikin dabbobin gida wal wahshi da dabbobin daji kamar irin su barewa irin su gada irin su akwai nagin daji akwai raƙumin daji da sauransu to duk namomin dabbobi masu ƙahudu da cikin dabbobin gida walwashi dabbobin daji sun fi dangi guda ne tun da dangi guda ne bai halitta a yi tafaduli kenan gare shi kayan ki akwai ya kashi ko ya kamu barewa yana son naman barewa kana to kowa ba da laba biyar na nama akwai aka bashi laba biyar na naman barewa dangi guda ba halatta a yi tafaduli waluhumu ɗairi namomin tsuntsaye kullihi dukka ne tunda tsuntsu ba ba tsuntsu akwai shirwa akwai shaho akwai hankaka akwai kurciya duk tsuntsaye ne ko wanne ne tsuntsu mahikahikai ya hira da ƙafa biyu to namomin tsuntsaye dukkanin sunfin dangi guda ne bai halatta kenan a yi tafaluli walhumu da wabil ma'in namomin dabbobin ruwa kulle ha dukkanta sunfin dangi guda ne wa mata wallada da abin da ya haifu min luhumil jinsil wahidi duk abin da ya haifu daga namomin jinsi guda min shahamin na kice fa huwa kalahamihi to shi hukunci ne ga hukuncin naman baya halatta a yi tafaduli wa albanu zalika nonon nukka jam'in labanon nono me jam'in nono nonon nukka hmm? bai da jam'i to wa albanu zalika sinfi nonon nukan wannan, wannan dangin na dabbobi wa jubunuhu da daƙashi nai wa samanuhu da mai nai simfin duk dangi guda ne duk baya halatta a yi tafaluli gare su shi an ma'anar dangi guda ne me a sharaɗin abin da yake dangi guda babu tafaluli wa manifta a ɗaman duk wanda ya sai abinci fala ya juzu bai bai halatta ya sai da abincin nan ƙabla an ya hu gabanin ya karɓe shi ka sai abinci misali ga waka sai da abinci murtala a cida ka sai buhun shinkawa buhu goma ko in kun yi ciniki ya sallama ma kayan ka karɓa sai ga abu albani na bukatar shinkawa sai ka ce mai ta inda murtala a cida nawa za ka sayi ya baka riba sai ya ta inda murtala baya halatta ka zo ka biya murtala a ci da ka karɓo in ka karɓo sannan ka sai don ma'abu albani ba a sai da abin da ba a karɓo ba don yana yi wa kila kana ɗagawa murtala a ci da ya sai suwa koko tun da ɗan kasuwa bai da tabbas kila ya ga ƙarin riba ya sai suwa don haka duk abin da bai halatta sai da abin da ba a karɓo ba ka yi oda kaya china ka biya suna cikin ruwa ba su ba da isuwa inda gari kake ba sai ka sai da dila guda ba ya halatta ka bari sai kaya so baka san jirgin na iya nocewa ba ko a taho kastam su kama kayan lagos a yi fofitin ɗinsu a ce ka shigo da contraband da sauransu don haka bai halatta ko ka sai abu in dai baka karɓa bai halatta ka sayar da shi idan kana shira'uhu zalika in wannan sayen da yayi mai ya kasance ala wazinin akan ma'auni ne au kailin ko mudu au adadin ko koyawa in ya zan abin da ake iya aunawa ne da ma'auni ko abin da ake iya aunawa ne da mudu ko abin da ake ganin yawa ne ne bi khilafil jizar sabanin tuli to amma in in wanda ake tulawa ne kawai ba auna shi ake yi ba babu lahi kenan ka sai sai tun kahin ka karba wa kadhalika hakan ga kullu da'amin kowane irin nau'in abinci au idamin ko abin da ake gyaran abinci da shi au sharabin ko abin sha duk baya halatta ka sayar da su gabanin ka karbe su bayan ka sayar su gabanin ka karbe su baya halatta ka sayar da su illal ma'a wahdahu sai dai ruwa shi kadai ko to to wa ma yakunu abin da ke kasancewa min al adwiyati na magunguna jam'in dawa'un shine adwiya abin da ke kasancewa na magunguna wazzarari da shukoki jam'in zar'un allati la yu'tasaru min hazaitun shuka wadda ba iya matsan mai daggare ta to fa la yadkhulu zalika wannan baya shigowa fi ma ya haramu ga abin da yake haramta min bai da'ami na sai da abinci qabla qabdi gabanin karbatai kenan waɗannan duka ya halatta in ka sai su gabanin ka karba ka sayar da su awai tafadulu ko ko yin tafaduli fil jinsil wahid minhu ga jinsi guda na daggare wannan duk babu laifi waɗannan abubuwan duk babu laifi na fata kun fahimta to sai mu tsaya nan